أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا الأربعاء tara ga watan ramadan na shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda hakan ya daidai da ishirin da daya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da daya za mu tashi a cikin farkon suratul insan malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا alhamdulillah wannan sura kamar yadda da za aka faɗa sunanta suratul insan sura mai magana kan ɗan adam tun daga ɗan adam na farko shine annabi adamu alaihi salam da kuma sauran 'ya'yansa da zuri'arsa gaba ɗaya mu kenan sunan sura kenan tana da ayoyi wato talatin da ɗaya kuma ita tana daga cikin abin da aka yi sabani a kan taushin cewa ita makiya ce koko madaniya ce wasu malamai da yawa mafi yawa sun tafi akan cewa makiya ce an gane ko wasu kuma sun tafi akan cewa madaniya ce saboda akwai wasu ayoyi da suke bayani kan auren na na fadimatu zahara da sayyidina ali bin abi talib wajen zamantakewa shi ko wannan a madina ya faru to ko wadanne suna da hujjoji akan dalilin sanya ma wannan sura makkiya ko kuma madaniya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr haqiqa dan adam imma dai annabi adam alaihi salatu wassalam idan muka dauka shine to hakika dan adam na farko annabi adam alaihi salatu wassalam lokaci ya zo masa na zamani lam yakun shay'an mazkura a lokacin bai zama bai kasance wani abu abun ambata ba ma'ana an yi lokacin da ba a halicce shi ba kuma shekaru da yawa dubunnai kai bal annabi adamu alaihi salatu wassalam kusan shine karshen halitta ta ubangiji a cikin jinsi jinsi an yi banu zan sun yi shekaru dubunnan ɗaruruwa ba su bi Allah ba Allah ya halakar da su gaba ɗaya ya shafe su kawai akwai wasu ana ce musu banu bin su ma suka yi shekarunsu da yawa ba su bi Allah ba aka halakar da su sannan sai aka yi aljanu aljanu dai da kake da labari su ma suka yi ta'addanci tsakaninsu to su ba a halakar da su ba sai aka kore su daga sararin ƙasa zuwa ga duwar watsu da kwazazzabai da tsaunuka da gurare na kazanta aka kore su su koma nan wajejen to daga nan sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku kamar yadda ya zo cikin suratul baqara zan sanya wani halifa na a ban ƙasa to su kuma tunda mala'iku sun san abin da ya faru na daga banna da waɗancan jinsi uku suka yi sai suka ƙara cewa sai suka cewa Allah ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya a cikin ƙasa wanda zai zo ya tabanna kamar yadda Banu- banu jan suka yi da banul bin da kuma aljanu suka yi sai Allah ya ce ai ni na san abin da baku sani ba dai abin da ya faru ya faru aka halitta annabi Adam ko to haka ashe an yi lokaci mai tsawo na zamani wanda in in ma annabi Adamu ake yi an yi lokacin da bai zama wani abin abin abin ambato ba ina fata an gane wannan ashe kaga wannan zai gwada ma ikon Allah da kudurarsa da yalwatar mulki nasa an gane ko idan ku dan adam ake nihi mu hal ata alal insani haqiqa lokaci ya zo wa dan adam shine hirin min ad-dahr din wani lokaci na zamani lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abin abin ambato ba ana nihin lokacin da yake cikin dugon mani a cikin mahaifar mahaifiyarsa ai a lokacin gashi dai shine za a halitta amma kuma bai zama shi din ba sai zan to hirin min ad-dahr tun lokacin da yana cikin dugon mani har ya zama gudan jini har ya zama tsoka har ya zama kasusuwa har Allah ya tufatar da wannan kasusuwar da da, da nama kaga a lokacin bai zama abun ambaton za a ce wannan shine wani to me hikimar faɗin wannan hikimar wannan kasancewa yin ka aka yi daga matakai daban-daban aka sanya maka abubuwa iri-iri daban-daban wanda sanin sirrorin waɗannan abubuwan sai dai wanda ya yi su kawai to in ko ya tabbata haka ai dabba ma ba ɗan adam ba ba wanda ya halitta ta ba kuma ita dabba din wanda ke ba ta abinci kadai biyayya take mishi ko ba haka bane yanzu kare yana bin bayan mai shi ne in ya shuna shi zuwa ga wani guje bi shi da gudu tare da kun ba shi ya halitta shi ba ba shi ke ba shi lafiya ba abinci kawai yake ba shi daga cikin arzikin Allah saboda haka shine hikimar wannan hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura sai Allah ta'ala ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj haqiqa mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala malaman nahwu suna ce ma wannan nunun din ita ce nunul mu'azzim nafsahu nunun din wanda ke girmama kansa ai Allah shi madaukakin sarki ya tantance ya girmama kansa shi yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda ke son yabo fiye da Allah saboda haka ne ma ya fara yaban kansa kafin halitta shi ta yabe shi shi kuma Allah in yace mun yi kaza ai ya isa ya fada ne ko inna khalaqal insana min nutfatin haqiqa mu mun halitta dan adam daga dugon mani amshadin wanda yake a gauraye da na namiji da na mace har da kasar ma da za a sanya shi a cikin kabari a gurin ditarat nabtali Allah ta'ala ce kuma muna jarraba ɗan adam jarraba iri-iri daban-daban sai dai kawai yadda hadisi kudisi ya zo cewar zan saukar da jarraba ga bayina kuma wasu in tsananta masu wasu in sauƙaƙa masu famar rabiya falahun riba wa man sakida falahun suku idan na jefo jarraba ta wanda ya yadda bai yi man gunaguni ba da jarrabar da ne masa to ni kuma sakamakon shi ne zan yarda da shi an gane ko wani Allah zai iya jarraba shi da ciwo wani Allah ya jarrabe shi da talauci wani Allah ya jarrabe shi da damuwa iri-iri wani Allah ya jarrabe shi da iyalinsa na cikin gida su rika takura mai wani Allah ya jarrabe shi da mahasada da yawa ga yanan dai iri-iri to wanda ya yarda da cewa ni nake yi to shi ma zan yarda da shi wanda kuma ya fusata kasan wani in jarraba sai jarraba sai ga yana faɗi wa Allah maganganu ko ana haka ni na taɓa jin wani mutum da talauci ne ma ya kai mai mataki mai tsanani wannan ni na gani ra'ayal aini da abin ya kai matuƙa wallahi daga baya sai da ya istighfar wai suwa yake wai wai kuma a ce ana son mutum ko ai kowa da ya san da wanda yake wato kuma ana son mutum ko na'am ana son mutum hasali ma sho ibrahim radiyallahu anhu cikin littafin shi na ruhul adab littafin nan wanda sho yayi shi yana dan shekara 21 kuma a rana daya kuma waƙe ne mai ban mamaki wanda balaga ke cikin shi wala yunabbi'uka mislu khabir ka tambaye masanan balaga za su rika fitar maka da abubuwa na ban sha'awa cikin littafin to sho ibrahim yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insanu da a ce dan adam ya san wane ne Allah da wallahi mutum zai rika haduwa da sharrora daban-daban yana dariya ba inda ya san Allah amma to amma ya san sanin Allah ai shike da wahala ko sanin Allah shike da wahala yace inda dan adam ya san wane ne ubangiji ar-rahman ai wasu abubuwan da kake tunanin kamar wahalarwa ne shi kuma nan rahama ce akai maka baka sani ba ne kawai misali kan wannan zan dawo kan wancan karatun ina sani Luqman al-Hakim da shi da ɗansa zai shiga wani gari da daddare sai dan nashi ya taka kaya kuma shi gurin sai ya shiga wannan gari dan shi ya taka kaya ya tsaya dinyan wannan dan yana hango garin nan damuwa ta kama shi bai samu biyan bukatar sa ba ya shiga damuwa kan haka ashe mutanen wani annabi ne suka saba wa Allah kayan asubahi Allah ya kifa garin gaba daya sai zato taka wannan kayar shi da yana fassara ta a matsayin musiba ai ko to ashe rahamar Allah ce ya tsaida su a nan gurin dan kada su je can a gama da su so da haka idan Allah ta'ala yayi abu karka tsaya tambaye tambaye shi da sho Ibrahim din yana cewa malikul muluki idza wahab la tas'alanna 'anil sabab fallahu yu'di 'abdahu wa qif ala haddil adab sarkin sarakuna idan yayi kyauta karka karka ce me dalili baka isa ba Allah yakan ba bawansa abin da ya ga dama kai dai ka tsaya kai ladabi kawai an gane ko in Allah ya baka wadata da jin dadin rayuwa da wasu abubuwa na farin ciki to la ta daga idza ra'aita mazhara al-jalal la ta daga karke dagawa mu muka yi kaza to kai wane ne kai waye ko ba a iya saba mana kai awa kuma la ta daga warda mazhara al-jalal in kuma Allah ya jarabe ka da wasu musibu da wahalhalu nan kuma ka yarda da yin Allah shi da ma'anar warda mazharar zalali shi kuma to saboda haka Allah ya ce nabtalihi lalle za mu jarrabe dan adam sai dai jarrabar muna fatan Allah ya mana daidai yadda imanin mu zai dauka ko kada ya zanto ai mana jarrabar da za mu rika sakin maganganu din Allah ya tsare mu da wannan faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun sanya dan adam mai ji ne kuma mai gani ne yana jin abubuwa kuma idan ya ji kunnen shi zai kai sako zuwa ga kwakwalwarsa an gane ko kwakwalwar za ta bambanta abubuwa an gane ko wannan abin mai kyau ne wannan abin mara kyau ne Allah ya sanya dan adam yana ji ji ko ba irin na dabba ba ji na bambancewa da haka zai iya gane abin daidai da wanda ba daidai ba in ya kibin daidai da gangan ne kawai shi da ba nan fadda Allahu sami'an mun sanya shi mai ji basiran kuma mai gani zai kalli abubuwa zai iya gane gaskiya ta hanyar kallo ma kamar yadda shi wancan wani daga cikin manyan kajirai ya zo ya ga manzo Allah kafin ya zo ya ga ma'aiki aka ziga shi cewa makaryaci ne wane ne menene da ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma sai yake cewa mutanen shi ni dai naga fuskar shi ba fuskar makaryaci bane kallo kawai yace ina kallon fuskar shi na san wallahi ba fuskar makaryaci bane sai dai ku canza wata magana daban kuma amma da ganin me wannan fuskar ba makaryaci bane to Allah ya sanya wa dan adam ji da gani ba irin na dabba ba da fata an gane wannan fajalnahu sami'an basira inna hadainahu sabila Allah ta'ala ya ce mu dinnan mu mun shiryar da dan adam ta farki na gaskiya ta hanyar jinsa da ganinsa da kuma muka aiko manzanninmu don su yanke hanzari a gare shi in ma ya ce bai gane ba ya yi ƙarya to ga manzo ya zo ya ce mai kaza daidai ne kaza ba daidai bane ina sauran ina sauran hujja ga mutum ba sauran uzur da haka inna hadainahu sabila imma shakiran ko dai ya zama mai godiya a gare mu Allah ka sanya mu a cikin waɗannan wa imma kafura ko kuma ya zama butulu mai butulci a gare mu shi ko butulci Allah madaukakin sarki baya son butulci duk wanda ya butulci to sai Allah ya kona shi in zai bai tuba daga wannan butulcin ba Allah baya son butulci Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wani tagomashi kai kuma sai kai butulci to Allah baya son haka in ma shakiran wa in ma kafura inna a'tadna إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا na'am عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
to wannan ya ishe ka wato aibin butulci akwai wani sahabi duk da dai kissa tana da danjoji a kanta amma dai akwai abin lura cikinta ana ce mashi sa'alaba talaka ne kwarai cikin sahabbai ya samu ma'aike ce a roƙi Allah ya bashi arziki da wadata ma'aike ce qalilun tu'addi shukrahu khayrun min kasirin yulhik ka samu dukiya ɗan ƙanƙanuwa wadda za ka yi sabotar Allah yau da gobe ta fi maka alkhairi fiye da a baka mai yawa wadda za ta shagartar da kai ita shi dai a dai bashi shi dai a bashi ma'aiki ya roƙon mai Allah tun daga kan kaji sun koma tumakai sun koma shanu raƙuma har dukiya ta yawa ya fita bayan gari ya koma wajen gari dukiya ta ƙara yawa har dai ya koma can nesa da gari amma duk da haka yana zuwa sallolin sallolin farilla can daga nan kuma sai ya koma sai dai ya zo bai zuwa sallar asuba ya yi nisa da gari bai zuwa kuma sallar isha'i ya dai ya zo sallar azahar da asar da an yi magariba a daddafe ya sauri ya koma rannan sai dai zuwa sallolin farilla sai juma'a ma'aike sai aina sa- ai- ah, aina sa'alabatu waihahu ina sa'alaba kai tansa ina yake a ce ai hede idan ya ga wasu ayari sun tawaye ce a je a je a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin ga ma'aiki ya ƙara tuna mai ce dama za ce maka kaɗan wanda za ka gode ya fi maka mai yawa da za ta shagaltar da kai to ƙarshe dai da aka aika ya ba da zakka hanawa ne ya ce sai ya yi shawara ma'aiki ya ce ya wai ha sa'alaba kai san sa'alaba kaga ya zama mai butulci bai da komai an mai kuma ɗan haƙƙin Allah da zai bada ya hana to a takaice dai bayan ya gama shawarwari ya dan haɗo wasu abubuwan ba duka ba kawai ya turo sai a kawo annabi wayo gashi nan annabi sai a maida mai ba'a su ya ce wai hasa alama kai san sa alama aka maida mashi ya zo gun annabi yana kuka kamar yadda ya rike sa ta gwada akwai dai abin lura cikin ta ko da akwai danjoji cikin ta dan akwai dan cikin isnadi an gane ko to a takaice dai abin da ya faru kenan Allah baya san butulci inna a'atna lil kafirina salasila hakika mu mun tanadan makafirai sarkoki na wuta wa aglalan wato sarkoki wanda za a daure kafafuwa da hannuwa wa aglalan da kuma maru wato kokomai wanda su kuma za a daure wuya wa sa'ira da kuma wutar sa'ir duk mun tanadan ma kafirai waɗannan abubuwa to amma su kuma mutanen kirki innal abrara yashrabuna min ka'asin lallai mutanen kirki managarta suna sha daga wani ka'as menene ka'as a cikin arabiya shine kofi wanda aka zuba wani abu a cikin sa shine ka'as jam'in sa shine ku'us ku'us kofuka kenan idan ka ce ka'as yana gwada ma kofi amma akwai wani abu a cikin shi kawai a larabci haka yake in ba wani abu a cikin sa na sha to ba ka'as bane to mutanen kirki suna sha min ka'asin daga kofi kana mizajuha kafura abinda aka gauraya wannan abin da ke cikin kofin na sha ɗin yana ƙanshin kafur turaren kafur wannan ƙanshin yake yi kuma turaren kafur ɗin karkace na duniya na lahira ɗin na gaya mana ma'aiki ya ce duk abin da ya gani a duniya to aljanna akwai irin shi amma kuma suna kaɗai suka hada ba ma yanayin su ɗaya ba kwata-kwata suna kaɗai suka hada kawai kana mizazu haska fura ainan yashrabu biha ibadullah wata ƙorama ce wadda bayan Allah za su sha ruwanta da ba ta an gane wannan wata ƙorama ce ta musamman karkace kuma tafkin alkawsar wannan shi kafin ma a shiga cikin aljannan gaba ɗaya a shige cikin ni'iman ake shan sa saboda shi a maida ka wani yanayi wanda ba irin yanayin ka na da ba ma'aiki ya ce shi ruwan alkawsar wanda ya sha shi ba zai ƙara jin kishi ba har abada to in an shiga kuma cikin aljanna akwai nau'o'in korama iri-iri shine Allah yake fadin wata aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira suna bubbugar da ita yadda suke so a kunna nan gurin in so kake rika zubowa kadan ya rika zubowa kadan in so kake kwararo ya kwararo kuma an ce shi ruwa aljanna baya bata shimfida an gane ko da haka Allah ta irin ruwan duniya ne yanzu masallacin nan ko da zuba yake kafet din nan zai jiki to shi ruwan aljanna bai bata shimfida ƙorama tana gudana akan shimfidu amma kuma suna nan a bushe yadda suke ba za su jike ba saboda ba irin yanayin zaman duniya ba da ba ta an gane wannan yufajjirun ha tafjira suna bubbugar da wannan ruwa yadda suke bukata bubbugarwa to Allah ya shayar da mu yufuna bin nazri يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Allah tabaraka wata'ala ya ce yufuna bin nazari sifofin mu'minai din ibadullahi din suna cika alƙawarin da suka yi tsakanin su da Allah madaukakin sarki wannan alƙawari din na annazaru shine ake cewa bakance ka daukar Allah alƙawari misali duk ranar alhamis da litinin zan yi azan- azumi wannan annazaru ne da fata an gano wannan ko kuma kullum da safe zan yi astaghfirullah astaghfirullah dari zan yi salatin annabi dari zan yi la ilaha illallah dari shi ma wannan annazar ne to yufuna bin nazari suna cika alƙawari tsakanin su da mahalicin su wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron zuwan wani wuri kana sharruhu mustatira wanda sharrin wannan wurin ya kasance mai watsuwa ne ba guri ɗaya sharrin ke tsaya ba yana fantsama ya watsu da yawa Allah ya kare mu yawman kana sharruhu mustaqira wa yut'imuna at'ama kuma suna ciyar da abinci domin ciyar da abinci yana daga cikin alhairan da suke tunkudewa mutum sharrora da musibu iri-iri kuma ka je ka gwada abin ko da a gidanka ne kamar yadda mutanen gabas da suke yi sai a ce kowane gida akwai kwana almajiri daya su haka suke gida ba musun yanzu ba ka'ida kawai kowane gida akwai kwana almajiri guda ɗaya sai an ba almajiri abinci kullum kowane gida duk abincin da aka yi akwai na almajiri su haka al'ada su take amma dai ban san yanzu ba malamai sun ce kaga fir'auna shekara wajen arba'in bayan annabi musa ya yi addu'a allah ya halakar da shi aka bar shi ya rika ya ci gaba da jin daɗin mulkin sa shekara arba'in an ce sirrin abin yana siyar da mutane sai Allah ya dan bashi notice har na wannan shekarun yana ta fantamawa dan a dan saka mai da abin da yake yi yasa ya samu wannan jinkirin na shekara wajen 40 ba su annabi Musa ya addu'a Allah ya halakar da shi to su ma waɗannan bayi na Allah wa yud'imuna at'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi akan suna san wannan abinci shine ala hubbihi wata fassara kuma ala hubbi suna ba da shi ga wanda ke so wanda yake mabukaci ina ba ta gane wannan duk kuma fassara duk kowace sahihiya ce suna san abin suke bada ko kuma suna neman wanda ke so sai su bashi ba wanda yake mawadaci ya wadatu da wannan abin ba yasa ma yake cewa sharru sharru ta'ami ta'amul walimati yud'a ilayhi al-aghniya wa yutra wa yutraku al-fuqara idan mafi sharrin abinci in ji manzan Allah shine mutum ya shirya walima amma sai ya kira mawadata su za su ci abincin talakawa kun ba su isa su zo su shigo gurin ba ma to annabi ya ce wannan shine mafi sharrin abinci Allah bai san irin wannan siyarwa wanda yake shi wannan abin ba bukata yake ba yana da irin shi ma da yawa a gida to kuma irin su ka kira da manyan riguna misali sun zo su za su ci talakawan da su neman irin wannan suke wani kila yayi shekara barkatai bai ma ci irin wannan ba shi kuma an rihe an hana shi shigowa kuma ake ce wannan shine mafi sharrin abinci kenan da haka wa yudimuna ta'ama ala hubbihi miskinan su ciyar da miskini menene miskini mai littafin ijiya ya ce shine man la shay alahu jumla mutumin da ba shi da komai kullum in kaga ya fito ne ma zai je yayi kawai wannan shine miskini wa yatiman kuma suna ciyar da maraya menene maraya jama'a al-yatim fi shari'atul islamiyya maraya a cikin shari'ar musulunci shine man mata abuhu wa huwa saghirun lam yablugh al-hulum shine wanda mahaifinsa alura ba mahaifiya ba mahaifinsa ya rasu shi kuma yana karamin yaro bai balaga ba wannan shi kadai ne maraya a musulunci duk abin da ka cire cikin sharuɗan nan to mutum ba maraya bane kamar a ce mutum mahaifiyarsa ce ta rasu ta bashi yana cikin tsimman jego ma amma mahaifinsa na nan to ba maraya bane a musulunci wannan a larabci suna ce mashi aziyun bil ayn al muhmal a a ba a ba al hamza ba aziyun shine wanda mahaifiyarsa ta rasu a ila yau kuma idan mahaifin nasa ya rasu alhali lokacin da mahaifin ya rasu shi kuma ya balaga to nan ma dai ba maraya bane saboda mahaifin nasa ya rasu alhali shi kuma ya girma ya san ciwon kansa ba maraya bane a musulunci haka nan kuma shi maraici ba da wama yake ba amma yanzu sai iske mutum wani yayi hurgura sai ka ja sai shi maraya ne ba maraya dai maraya na wasa ba na shari'a ba maraici wuce shi ake kamar yanzu din mutum ya rasu din mahaifin shi ya rasu yana yaro bai balaga ba to ina ce yau da gobe inda rayuwa ai zai balaga ko to ran da ya balaga ya koma ba maraya ba kuma da can yana maraya amma da ya girma ya balaga yanzu sunan shi daidai yake da kowa kawai ba maraya bane to wanda ko mahaifiyar shi da mahaifin suka rasu a larabci suna sai mashi laqim laqimun lamun da'un ya'un mimun shine wanda da mahaifiyar shi da mahaifiyarsa suka rasu shine suke sai mashi laqim to amma maraya din nan yana da girman haƙƙi kuma akwai falala wajen kula da shi yasa al'ummar musulmi da suke wato kafa ƙungiyoyi na kula da marayu ba ƙaramin alkhairi bane wasu za ga an taru an babba su shaddoji ko wasu za ga an babba su wasu abubuwa na masarufi wanda za su je su dan su dan sarrafa su ma to ba ƙaramin alkhairi bane wannan Allah yana son irin wannan sosai duk mai kula da maraya manzo Allah ya ce ni da shi kamar haka muke an gane ko kuma ya ce mafificin gidaje shine gidan da yake cikin gidan akwai marayan da ake girmamawa ake mutunta shi to Allah ya ce wannan gidan gida ne mai girma a gunsa yace mafi sharrin gidaje kuma gidan da ake kuntatawa maraya ila wanka ya rasu ko kanin ka ya ba maka yaro kai kuma sai kai ta kuntata mai ko kuma ka bari ai ta kuntata mai to gidanka shine mafi sharrin gida da ka bari ana kuntata ma wannan yaro maraya to su suna ciyar da miskini da maraya wa asiran da kuma mutumin da aka kama shi gun yaki ya samu ya kutto da kyar to za su taimake su ciyar da shi abinci kuma idan sun ciyar din za su rika cewa inna ma nud'imukum liwajhillah mu dinnan muna ciyar da ku ne domin Allah kawai la nuridu minkum jazaa'an ba muna nihin nan gaba ku yi mana sakayya ba ko in kun samu wani abu mu mun rasa ku zo ku ba mu ba dan wannan muke yi ba wala shukura kuma ba muna yi bane dan kawai ku rika gode mana dan Allah kawai muke yi inna da kafu min rabbina Allah ta'ala ya ce inna da khafu zaka ji suna cewa mu dinnan muna jin tsoro ne min rabbina daga ubangijinmu me muke jin tsoro yawman abusa wata rana mai tsanani wata take mai daura fuska kam darira mai tsananin gaske mai daura fuska kuma mai tsanani ita muke jin tsoro Allah ta'ala ya ce fa waqahumullahu sharra zalikal yawm sai ku Allah ta'ala ya kare su game da sharrin wannan wuni walaqahum nadratan ya hada su da ni'ima wa surura da farin ciki an gane ko wajazahum bima sabab kuma Allah ya sakanta masa saboda hakurin da suka yi ya sakanta masa da jannatan da aljanna wa harira da kuma tufafin alhariri ina ba ta gane wannan to wannan kan duk wanda ya hada wannan sababi wannan ayoyi za su yi aiki a kan shi amma asali an ce sun sauka ne kan sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu da matarsa na na Fadimatu Zahra a bisa bambancin kissoshin suna da bambanci da yawa na sha kawo wata kala zan kawo wata kalar a yau ita ce an ce sayyidina aliyu dama kamar yadda muka sani mutum ne talaka ne shi ga falala da daraja a gun Allah amma kuma bai da abun hannu shi haka yake haka Allah ya halice shi sai kasance ya je kwadugo ta shayar da bishiyoyin dabinai aka sallame shi aka bashi kudi da yazo ya samu na fadi mata zahara dama da safi ake haka ya je yayi wannan aiki hanzi yazo ya same ta yace to ki shirya mana abinci aka shirya abinci da hantsi abinci ya nuna ya gyaru mai kyau sosai wa sai ga wani miskini ya zo yana neman a taimake shi a taimake shi ya ce to raba gida uku an gane ko a ɗauki kashi ɗaya a bashi sai mutu kashi biyu sun bashi suna gyara zama za su ci kuma sai ga wani shi kuma mara ne sai a taimake ni a taimake shi sai na ali ya ce wannan kashi biyun da nawa da naki to a ɗauki kashi ɗaya a bashi ai abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu manzo Allah ma ya faɗa da amul wahid yakfil isnai abincin mutum ɗaya zai iya isan mutum biyu ba ina ne sayyidina Ali ya faɗa a wannan gurin ba ku gane wannan yace mutum na mutum ɗaya to kuma an zauna za a ci nan ma kuma sai ga wani ya kwato hannun kajirai da kyar asir ya zo shi ma a taimake shi a taimake shi sayyidina Ali ya ce kai a bashi kawai ku zauna mu wuni haka mu yi haƙuri kaga wajen zahun bi ma sabaru ko suka haƙura suka wuni da yunwa tare da cewa daga baya kuma Allah ya sakanta musu da ninkin ba ninkin din wani to shine kaga sayyidina Ali wannan ayan ma tana gwada shi cewa shi dan aljanna ne wanda zahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya sakanta musu saboda haƙurin da suka ya sakanta musu ya ba su aljanna da kuma tufafin alhariri me tufafin alhariri tufafi ne mai taushi mai kuma tsada akwai shi a duniya amma ba ana ne na aljanna daidai yake na duniya to ko a na duniyar wanda ya isa ya sanya shi sai dai manyan sarakuna na gasken gaske domin tufafi ne mai tsada da ta wuce hankali to Allah ya ce za mu sakanta masa mu ba su irin wannan tufafi muttaqiina fiha ala al-ara'ik muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا Allah ta'ala ce muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik zaman aljanna ka san zama ne na jin daɗi da kasaita da kuma abinda ake ce walwala da jin daɗi da wata yawa ba zama ne na bautar Allah ba ma a zama ne na an sassa kamakon wanda ya aiki da aka mutaki ina fiha alal ara'i za a ga suna a gide a cikin aljanna akan wasu karahu na mulki wasu gadaje ne na mulki na isa za ga 'yan aljanna sun yi daidai sun kishingida a kai la yarawna fiha shamsan ba kuma su ganin wata rana a ciki wanda za ta takura masu a yanzu dai kowa ma zai fahimci wannan karatun ko tunda muna cikin yanayi na zahiyar rana ko ko kai waye yanzu in za ka yi to waje sai ka sha wahala za ka ji zafin rana to a aljanna ba za ta ga wata rana ba balantana ta dame su da zafi wala zam harira ko kuma irin mukumukun sanyi din nan wanda zai takura ma ga mutum wani ma in ku haɗu da shi ba za ka gane shi ba ko ya sanya kama ya wani timeme ya rihe fuska yi wane ne to ba a aljanna ba wannan yanayi ne na bainal hararati wal buruda tsakanin zafi da sanyi kawai yanayi mai daɗi haka suke zaune zama harira ɗinnan kuma wasu ce shine wata ba rana ba wata tana yin haske ne da haske na ƙudura kawai haske ba na cutarwa ba ba zahi cikin hasken kamar na rana ba sanyi cikin hasken kamar na wata kasan shi wata in kana mura in ka kwanta cikin hasken wata ai karuwa za ta yi ko kai ko baka muran ma wani shi yanayin shi in ya kwanta din sai yayi muran ma kaga kenan haske ne wanda ke tare da sanyi kenan shi kuma to duk babu wannan cikin su wadaniyatan alaihim zilaluha sannan inuwoyin aljanna masu kusanci ne zuwa ga 'yan aljanna din ba tare da kuma sun sanya su tari ba ko atishawa ko kuma mura sabanin AC yanzu duk duk kowace irin AC ce idan ka ci gaba da shanta ba ma za ka yi kwaliti ba dan in kai wasa wato jikinka zai dauki yanayi na sanyi duk wanda kuma sanyi yayi yawa a jikinsa ba zai zauna lafiya ba in dai wato yanayi na sanyi yarin zai yanayin zafi domin komai a aune yake wajen ubangiji ya auna maka a jikinka duk wanda ya danna wani sai ka sha sai ka samu matsala to da ita aljanna inoyinta suna kusanci ga su yan aljanna din wa zullilal qutufuha sannan kuma an hore ‘ya'yan itacen da ake tsinka a cikinta, da ba ta an gane wannan, an hore su tazlila horewa, ba sai mutum ya taka matattakala ya yi sama sannan ya zai tsinko ba, a'a, inda mutum yake kan wannan karaga zai iya tsinka, saboda reshen zai zo inda yake, haka malamai suka bayani. Haka nan kuma in makwance yake nan ma zai iya tsinka, in a zaune yake zai iya tsinka, in a tsaye yake kuma zai iya tsinka. saboda wasu abubuwa ne wanda haka Allah ya yi su dan dai mutum ya zanto bai sha wahala din ba saboda gida ne wanda yake ba na wahala ba wa yuqafu alaihim bi aliyatin min fiddatin wa yuqafu alaihim bi aliyatin min fiddatin wa aqwalin kanat qawarira qawarira min fiddatin
Allah ta'ala ya ce wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin sannan kuma cikin aljanna ka san akwai hadimai ko akwai kuma yara wanda Allah ya yi su dan ka gani ka ji dadi kawai ba wai girma suke ba yadda suke a haka yan dagoi dagoi ko ga su nan wani dan wani na rairahe wani ya dan tasa yana dago dago wani kuma ya kai matakin da ya wuce dago dago din wani ya dan zama kamar dan saurayi saurayi duk dai irin nau'in yaran da in ka gani zaka ji daɗi su ebe mai makewa to Allah ya halice su musamman dan haka to ana zagayawa a wajen yan aljanna bi aliyatin min fiddatin da wasu mazbai abubuwan zuba abin sha sune aniya kar mutum ya ce kore ba haka yake da shi waɗannan aniyatin din ai kada Allah ya ce min fiddatin da Allah ƙwarya ai ta zinari ce ƙwarya ƙwarya da zinari ake yin ta ai ƙwarya ta dima ce ko to wannan bi'aniyatin ne min fiddatin wasu mazubai na azurfa to kafin mu wuce maganar cewar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani musulmi mai imani an hana shi ya sha wani abin sha cikin azurfa a nan duniya an hana haramun ai maka wani kofi na azurfa kana shan ruwa ko kana shan ti ko kana shan lemu a cikin shi in dai kai musulmi ne duk sarauta ka ba a yadda ba haramun haka nan abu na zinari ba a yadda a yi maka wani mazubi na zinari ba a nan duniya ma'aiki alaihi salatu wasallam yana cewa la tashrabu fi aniyati zabi wal fidda kar ku rika shan wani abin sha cikin mazubai na zinari ko na azurfa fa innaha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah domin waɗannan abubuwan na kafirai ne a nan duniya ku bar su da wannan abubuwan ku kuma a lahira na ku ne to Allah ka ci da mu da ko yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin da wasu kofuka kanat qawarira wanda waɗannan kofukan sun kasance na gilas ne in an zuba abu ana kallon abin da aka zuba a cikin sa sai Allah ta'ala ce qawarira min fiddatin ko haka ne ko wasu mazubai ne na azurfa wato wasu kayan karau ne na gilas amma da azurfa kuma aka yi su ba wanda za su fashe ba ne ƙaddaruha ta ƙadira hadiman da ke ciki ‘yan aljanna ɗin sun gwargwaje abin da ke ciki gwargwajewa ta yadda da yadda zai ishe ka ne tsaf ba sai ka rage ba kun ba za a ce ka sha kuna cewa a ƙaro ba kuma an zuba ma yadda daidai isarka an san dama iya wanda zai ishe ka da fata an gane wannan shine ƙaddaruha ta ƙadira wa yasqawna fiha ka'sa ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
عينا عينا فيها تسمى سلسبيلا to wannan wani malami na musulunci yana cewa duk wanda yake so ya ga aljanna ra'ayil aini ya karanta wannan sura daga jin dadin da aka tanadar ma yan aljanna yana cikin wannan suratul insani din an gane ko qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yasquna fiha ka'asan kuma ana shayar da su a cikin aljanna da wani kofi ya gabata dai dazu an ce duk in ka ji ka'as kofi ne wanda yake akwai wani abin da aka zuba a ciki ko kana mizazuha zanjabila ya kasance abinda aka gauraya abin shan da ke cikin kofin zanjabila wato citta amma ba citta irin ta duniya ba su citta irin ta aljanna wato kasan yana daga cikin abin sha ko a yanzu mai daɗi a haɗa abu da citta ko yana ɗanyen ɗan yaji yaji ba yaji kun mai cutarwa ba to ita ma wannan ana shayar da su irin wannan abin shan wanda an gauraya shi da nau'i na sitta ainan ita kuma wannan wata ƙorama ce fiha a cikin aljanna tusamma salsabila wadda ake ce mata salsabil sunanta kenan ruwa ne mai daɗin gaske sai kuma a gauraya shi ka ji shi yana dan wani yaji yaji ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Allahu akbar to wannan an faɗi waɗancan abubuwan sha ko nau'o'insu da da abubuwan da ke tattare da wannan sai kuma abubuwa na eba kewa su za a ci gaba da faɗa a nan gurin wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun sannan kuma za ka ga wasu yara irin wanda na faɗa da su mukhalladun wanda kuma ake dawwamar da su akan yarintarsu ba za su ƙara girma ba tsawon shekaru ba adadi har abada suna nan a yarintarsu saboda an halitta su ne musamman dan kai ka gasu a haka ka ji daɗi shine wai ufa alaihim wildanu wasu yara za ka ga suna ta zagayowa wajen yan aljanna su yi nan su yi nan suna ta zagaya mukalladun wanda ake dawamar da su a cikin yarinta ta sai Allah ta'ala ya ce idza ra'aytahu idan ka gasu ka kalle su hasibtahum lu'lu'an mansura sai kai tsammanin su dinnan wani lu'ulu'i ne wanda aka watso shi saboda kyansu saboda yadda suka tattara nau'i na kyau da ban sha'awa sai kai tunanin wani lu'ulu'i ne aka watso a gurin kawai domin lu'ulu'i wani kayan ado ne fari tas haka mai kyalkyali to in gasu yadda suke da kyau sai kai tunanin kawan ma ba mutane bane wato wani lu'ulu'i ne kawai aka watso shi to wannan shine nau'i na eba kewa bacin mataye da Allah zai ba 'yan aljanna to kuma zai hada su da waɗannan yara wanda su kuma ka gani ne kawai kai farin ciki sannan kuma aiki ya ce mana cikin aljanna ba a tofar da miyau yanzu ko a duniya akwai mutumin da zai sati bai tsayar da bai tsayar da miyau ba anya anya da wahala cikin aljanna ba a zubar da miyau ba a yin kakin majina an gane ku kuma ba a yin bayan gari ba a yin bawali sannan kuma aiki ya ce abin taja kan 'yan aljanna na zinari an gane ko sannan kuma turaren ƙamshinsu shi ne ya ce al'uluwa wani irin nau'in turare ne mai ƙanshin gaske kuma ya ce idan sun ci abinci yadda abincin yake tafiya kawai wata zufa ce za ta ƙatso jikinsu mai ƙanshi ba mai ƙarni ba shi kenan abincin ya tafi sai su nemi wani kuma su ci dan ka san in an ci ana buƙatar ya fita ko to ta yadda zai fita din kenan kawai da haka akwai wani abu mai na barkwanci wani malami ne ke wani mutum ne ke tambayar wani malami wai shi fa irin basakwace din nan ita shi tsakani da Allah ya ji ana ta magana aljanna kaza da kaza abubuwan ci iri iri shi bai ji ana ambatar dawo ba kasu sakwata ai kawai fura ko to shi ya ji ana ta faɗi amma bai ji ana cewa akwai dawo ba ai akwai akwai dawo kuwa malamin ya ce eh akwai shi me hujja cewa akwai dawo saboda duk abin da mutum ke so zai same shi kamar yadda mun sha karantawa ko wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da rayukan ku suke so za ku same shi a ciki to shi yana son dawo da haka akwai dawo a ciki tunda yana so da haka a gane wannan kuma za ka iske ko a nan duniya wani za ka ga abu kaza ke faranta masa rai ko wani ma za ka iske shi ya dai bakin ruwa ne ta kallon ruwa da kifaye da waye haka yake to akwai irin wannan ruwan cikin aljanna din da ba duk abin da kake so dai akwai shi a cikin aljanna saboda haka Allah ka azurta mu da shiga cikin ta kuma ka kare mu da nisantarta idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita Allah ta'ala ya ce idan kaga samma abin da ke can cikin aljanna din nan to wallahi ra'aita na'iman zaka ga wata iriyar ni'ima ce wa mulkan kabira da kuma mulki mai girman gaske domin babu wani basarake a duniya wanda ya mallaki ɗaya cikin goman abin da za a ba ɗan aljanna hatta na faɗin ƙasa a gane wannan saboda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisi kuma na sha karanta mana shi hadisin na nan cikin riyadu salihin ma'aiki ce mafi kankanta dan aljanna shine wanda za a bashi kaman mulkin wato basaraki na duniya babban basaraki na duniya ninki goma na fadin ƙasa wannan shine wanda yake mafi kankanta abinda za a ba wato dan aljanna mai karaman lamba an gane ko da kuma nau'o'in ni'ima iri-iri da haka Allah ya ce idan kaga abin da ke san ra'aita na'iman za ka ga ni'ima wa mulkan kabira da kuma mulki mai girman gaske to Allah ta'ala ka ba mu aliyahum siyab aliyahum siyab sundubin khudrun wa istabraq wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura yanzu kuma an dawo magana tufafinsa yace aliyahum abinda ke kan jikinsu siyabu sundusin khubrun tufafai ne na wato alhariri mara kauri kuma koraye ga sunan koraye gudun ban sha'awa domin ko a yanzu likitoci sun tabbatar da ganin koren abu yana daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin ido inda mutum na kallon koren abu da haka in gida ya kasai ta sai ga duk an yi fulawoyi ko koraye sau da ka hito ka kalle su idan ka zai ƙara ƙarfi kallon kore amma yana daga cikin abin da ke kashe ido shine yawan kallon haske mai tsanani an gane ko kai sun ce har da ma yawan kallon wanda ba ka so in ya tsananta gare ka da ka hito ya ga wanda ba ka so to wannan yana rage ma kaifin gani to su yi aljanna tufafin da ke kan jikinsu tufafi ne na alhariri mara kauri kuma koraye wa istabarak da kuma alhariri wanda yake mai kauri wannan bangaren tufafi kenan wa hullu asawira min fidda sannan kuma ana yi masa ado da wasu awarwaro irin abin hannu wani zai sa to sai ka ce mata ba mata bane ai awarwaro sarakai na sa shi kadai ka bincika kai shi manya amma an gane ku in an ce sarakai karka tunanin na kasar ka muka sarakan kasar ma ba masu iko bane ma je kana yi ka ne majazi ne an kwace iko hannun su tuni akwai sarkin Kano Allah ya ji kan shi wancan ba wai da yanzu wanda ya rasu yake cewa mun taka matakai guda biyar na farko da can mu ke yi sarakuna aka dawo ana yi tare da mu an gane ku aka dawo aka daina yi tare da mu amma sai an nemi shawarar mu sannan a yi an gane ku aka dawo aka daina neman shawarar mu amma in za a yi za a gaya mana aka dawo kuma ba ma a gaya mana sai dai mu ji a rediyo kawai yadda kowa ke ji haka masarauta take ji yadda za a yi wani a gabatar da wani kudiri yadda zaka ji a rediyo shi ba haka zai ji kawai in dai bai da hanyar da zai ji sai dai in yana da wata hanyar da zai ji wanda kowa ma in yana da wannan hanya yana iya ji to saboda haka in ana magana sarauta ka dauke ta a mahallin da kar ka dauka sarauta irin ta wa hullu asawira min fidda za a yi masa ado da wasu awarwaro na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kuma ubangijinsu zai shayar da su sharaban wani abin sha an kawo shi da sigar na kira saboda ba ma a faɗi nau'insa ba a nan gurin wannan ya ban mamaki ba a san ko me bane a nan gurin kawai ubangiji da kai da kanshi san ana magana hadimai ko su kawo kaza su kawo nan ko ubangiji da kanshi ai kaga ko a- ko a mala'iku idan suna ta shigowa idan aljanna na shigowa za su dinga salamun alaikum bima sabartum kai amincin Allah ya tabbata gare ku kun yi hakuri da yawa fa ni'ma uqubad dar ma dalla da gidan karshe da kuka samu to in ana ta wannan sai kuma wata sallama da babu irinta ita ce salam qaulan min rabbir rahim an gane ko to ga wata sallama ita kuma wannan wani zance ne daga ubangijin nan mai rahama shike gaishe ku kuma a yanzu to ita ma wannan hajamai suna ta bada kaza suna ta bada kaza sai kuma ubangiji shi kuma wasaqahum rabbuhum ubangiji ubangijin sai ya shayar da su sharaban wani abin sha dahuran mai tsarkin gaske shi ya san ko me zai ba su a lokacin ka san ai aikin Allah ba irin na bawa bane ko shi yasa ma'aiki da yake cewa ah, Allah ta'ala ya bani mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba an gane ko wato sayyidina Umar ya ce ka roki Allah ya ƙara maka sai ce to ya ƙara min tare da kowane mutum ɗaya an ƙara min mutum dubu saba'in din za su shiga aljanna ba hisabi babu azaba ya ce ka roki Allah ya ƙara maka sai ya ce to Allah ya ya ƙara min zai iba uku da hannunsa na ƙudura yana zubawa cikin rahamarsa sai na Umar sai ya shiru shi ya san girman Allah wani balaraban kawai sai kisa ya Rasulullahi ka roki Allah ya ƙara maka sai sai na Umar sai kai manzo Allah ya ce Allah zai iba da hannunsa na ƙudura iba uku yana zubawa kuma ka ce a roƙa ya ƙara yace ina yace ai Allah inda zai ga dama ɗiba ɗaya ma duk halittu ba ba za su wato sun ƙanƙanta wajen ibar Allah guda ɗaya manzo Allah ya ce Umar ya faɗi gaskiya an gane ko saboda shi duk abin da za a ce Allah ne zai yi da kanshi to kyala maganar kawai baka san yadda abin yake ba shine wasaqahum rabbuhum sharaban tahura to duk wannan wato rahama da ni'ima da farin ciki mu gane cewa ba a banza ake samun su dole na karanta mana hadisin da Allah tabaraka wataala da kanshi yake faɗa hadisi kudusi yace ni bana hadawa bawa na aminci biyu ko tsoro biyu idan anan duniya yayi burus da ni bai jin tsoro na to a ranar lahira kuma tsorata shi zai idan kuma anan duniya ya ji tsoro na to kuma a ranar lahira amintar da shi zai to ga wannan ya, ya isa ishara gunmu cewa kowa ya dubi ayyukan da yake yi ko komi kake yi ka duba da kyau ka ga waɗanne abubuwa ne kake yi na kurakurai sai ka tuban ma Allah ka daina saboda yanzu akwai dama idan wasu alkhairi ne kuma baka yi sosai ka daure ka ci gaba da yi ka dauri aniya akwai lokacin da mutum zai nemi a bashi damar raka'a biyu ba zai same ta ba saboda lokacin babu damar da zaka yi haka din so da haka lallai wannan wannan lokacin da muke ciki shine lokacin mu shine kuma hakikanin lokacin mu har gobe ma baka da garanti kanta haka sufaye suka ce kar kai magana wani abin da ya wuce duk abin da ya wuce ai ya wuce wannan ba dawowa zai a gyara kuma kar kai tunanin gaba cewa zan yi kaza dan wannan shi ko baka da wani garanti yace lokacin da kake ciki kawai shine naka kai abin da ya dace kawai kar kar ka tunanin to ai yanzu ba zan yi kaza ba sai lokaci kaza in yi kaza na alkhairi ai lokacin baka da garantin kaiwa lokacin da fatan mun gane wannan to Allah tabaraka wa ta'ala ce inna hadha kana lakum jaza'an
إن هذا كان لكم جزاء inna hadha kana lakum jaza'an وكان سعيكم مشكورا lalle wannan saka- wannan ya kasance sakamako ne gare ku wa kana sa'yukum mashkura aikin da kuka yi an yaba ma wannan aiki kaga na alkhairi ne kenan aikin da kuka yi mun yaba mashi inda Allah tabaraka wa ta'ala inna hadha wato mu je haka
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Allah ta'ala ya ce lalle mu dinnan mu ne muka saukar da alqur'ani a gare ka saukarwa saboda haka ba ruwanka da wani wanda zai karyata mu muka saukar maka fasbir
واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala tu'i minhum karka bi wani ɗaya daga cikin su asiman mai yawan saban Allah ne kamar irin su Abu Jahal da su Walid ibn al-Mughira ko kuma Utbah ibn Rabi'a shi kawo cikin zalalai au kafura ko kuma mai yawan kafircewa Allah shine wato ainihin Walid ibn al-Mughira duk abin da suna suna ta tsawatar annabi cewa wato ya daina yin sallah ya daina wannan wa'azin da yake ce to duk karka bi su akan haka na'am واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا wato koda iyaye idan suka nemi ka daina wani abu na alkhairi an ce ba a bari sai dai ana sa hikima wajen kin bari din ba wai rigima za ka zo ai fada ai zage zage ba haka ake yi sai sai ka bi cikin taushi kuma ka ci gaba da alkhairi haka ake yi ah wala tudi minhu asrun aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka da safe da kuma maraice an gane ko ambatan Allah da safe da maraice yana da falala da yawa akwai zikirorin da manzon Allah ke yi da safe misali akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir yace duk wanda yayi ta dari da safe yayi ta dari da yamma Allah zai bashi lada dubu ɗari biyu ya yafe mai zunubai dubu ɗari biyu ya ɗaukaka mai daraja dubu ɗari biyu kuma ya bashi ladan 'yanta bayi goma kuma ranar lahira ba wanda zai zo da abin da ya fi abin da ya yi alkhairi sai wanda ya aikata irin yadda ya ko ya ƙara a kai da aka zikirori su ne ruhin ibada wa bukuri su marabbika bukuratan wa asila wa min al-layl ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا wa min al-layl da daddare kuma fasjud lahu kai tayi sujada ga Allah akwai wannan sahabin nan na sayyidina Ali Uwaisul Qarni yakan ce hazihi lailatul ruku wannan daren ruku'u nake so in yi wa ubangiji sai ya nafila raka'a daya mafi yawancin daren zai kare shi ne a cikin ruku'u kawai radiyallahu anhu sai kuma wata rana ya ce hazihi lailatul sujud sai ya nafila raka'a daya amma sujadin nan guda biyu su zai tsawaita kusan daren duk cikin shi za zai kare da haka mutum ko da ba za ka iya haka ba dai ba za mu iya ba to amma mu kamanta iya wanda za mu iya da daddare kai sujada ga Allah wa sabbihu kai ta yin tasbihi a gare shi lailan tsawila a dare mai tsawo me yasa aka ce dare mai tsawo duk daren da baka yi bacci cikin shi ba za ka iska yana da tsawo in ka ga dare ya zama gajere a gare ka kace har safiya ta yi to bacci kai ta yi a ciki yasa Allah ya kira da abin lailan tsawila inna ha'ula'i إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
inna haula yuhibbuna al'ajila lalle waɗannan mutane naka ya rasulullah duniya suke so wa yazaruna wara'ahum yawman saqila amma suna barin wani wuni mai nauyin gaske a bayan su ba sa kula da wannan wuni to Allah ya kare mu ina ga saboda yanayin lokaci nan za mu tsaya abubuwan da muka faɗe su daidai Allah ka ba mu ladan su wa'anda muka faɗa da kuskure ko rashin sani to Allah ya gabarta mana kuma ka sanar da mu bukatunmu na alkhairi zahiran wa batinan Allah ya biya mana abubuwan da muke jin tsoro a duniya da lahira Allah ya kare mu magabatanmu da malamanmu Allah ka gabarta musu mu kuma Allah ka kyauta karshen mu ka ba mu ikon cika da imani Allah ka tsarkake halayenmu da ɗabi'unmu da ayyukanmu da kuma kyauta karshen mu bi zahir rasulul azam sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم